أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunnah ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake hada ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kama sun ci karo wato da juna wannan shine darasi namu ko zaman mu ko majalisin mu na 180 muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar da yan uwa masu bibiyar wannan darasi suka sani littafi na farko littafin daf'o'i hamil qirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir arrazi to kafin mu ci gaba da karatu dama muna cikin littafin wato as'ilatul qur'anil majid ne mun kai ƙarshen mas'ala ta 742 kuma yanzu mas'alar da zamu tashi akan ta tana cikin littafin tafi'i hamil ittirab an ayatul kitab amma kafin mu fara bayani akwai wato bayanai da ya kamata in dan gabatas wato abin da ya shafi karatukan da suka gabata matsala wato ta farko shine cewa wato a cikin karatun da muka yi mun kawo sunan wani wato mutum a matsala ta 120 a matsala ta 120 a cikin littafin tafko'i hamil turab an ayatul kitab a safha ta 305 a cikin wannan taba'a da take a hannuna ta kursi malika abdallah an gane ko a ƙarƙashin wato hamish an gane ko da muka zo ƙarƙashin wato hamish mun yi bayanin lokacin da an ka bayani kan muhammad bin sa'ib bin bishir alkalbi mun ce bin bishir ko muka ce bin bashar bayan na yi bincike sai ga bin bishir ne to saboda mas'ala ce ta kuma amana ce ta ilmi sai ga ya kamata in kawo mai so zai koma daidai wannan wurin zai ga wannan bayani ina fata an fahimce ni to sai kuma abu na gaba wajen lokacin da mun kai bayani kan wannan aya a cikin littafin tafri hamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 742 wadda mun je mun ka kawo la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wajen rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah muka bayyana cewa akwai qira'o'i daban-daban qira'a ta ibnu amir da shu'ba su sun karanta yusabbahu lahu fiha bil ghudubi wal asal wal asal sannan kuma sauran jamhur sun karanta yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal to in muka dauki qira'a ta jamhur wadda ta ce yusabbihu an yi baba'un kasra yana nufin rijalu shine fa'ili kenan yusabbihu rijalun ne waɗanda suke yin tasbihi su ne wato rijalun wato mazaji a qira'a wato ta jamhur kenan to amma in muka dauki qira'a ta ibnu amir da kuma shu'ba wanda ake kira abubakar dama sunan shi abubakar imam shatibi ya ce fa amma abubakarin wa shu'batu rawihi al-mubarrizu afdala shu'ba wato shi ma yana daga cikin wanda ake kira abubakar kuma asim ana kiran shi fa amma abubakarin wa asimun ismuhu fa shu'batu rawihi al-mubarrizu afdala kaga shi abubakar shi abubakar to sai a bambanta tsakankanin su wani lokacin ka ji malamai galibi musamman cikin littafin wato الدر المسؤول في علوم الكتاب المكنون يتي أبو بكر تو شعبة يكي نفي با أنا رفين عاصم با عاصم ينا كاوش نيدا وانشان سونا تو إذا بوكا دوبا تو قراءة سونا أنك تي يصبح أنا ين تسبيحي to shi rijalun bai zama towa fa'ili sai dai yusabbahu ko lahu din da yake jaru majrur shi zama to shine matsayin na'ibul fa'il an gane ko yusabbahu lahu fiha ko fiha din bil ghudubi wal asal ko bil ghudubi wal asal malamai sun yi sabani wani jaru majrur ne yake zamantowa shine matsayin na'ibul fa'il amma ya dauki yusabbahu lahu ma zai hi fitowa a fili dama ay yusabbihu lillahi ne ma fi samawati ma fil ard malamai dai sun yi magana to shi rijalun kinnan a qira'ata shu'ba da qira'ata ibnu amir sai malamai suka yi magana suka ce to ana iya taujihin qira'a su an gane kutun da ba fa'ili bane ko dai ya zamanto a kaddara mishi wani fi'ili an gane ko a kaddara mishi wani fi'ili yadda malamai suka yi tajwidi kamar ka ce to da an ka ce yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal kamar an yi tambaya wani ne ke masa tasbihi sai aka shahe fi'ilin kenan asalin shi yusabbihuhu rijalun ko yusabbihu lahu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah ko kuma su malamai suka ce to shi rijalun matsayin khabar mubtada yake ma'ana za a kaddara mishi wato mubtada tunda shi khabar ne sai a ce al-musabbihatu rijalun kina wanda suke tasbihi ga Allah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah ina fata an fahimta to wannan shi ne abin da ya kamata mu kawo saboda lokaci an kawo qira'a tana buƙatar taujihi kuma abin da yake na da muhimmanci kwarai da gaske sanin yadda ake taujihin qira'a kan wani tsammanin cikin qira'o'in Qur'ani musamman al-qira'atul mutawatira da su sun tabbata dangantuwa su zuwa ga Allah wani ya zabura dan ya karatu larabci ya ce akwai kuskure cikin su wanda hanya ce ta wato mustashriqin da kafirai suna kawo shubuhi kwarai da gaske cikin kowane fage na addini kuma musamman abin da ya shafi alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam su da suke tushen addini ne da kuma shari'a ta addinin musulunci to kaga dole sai an yi bayanin yadda ake wato fitar da wannan alarabce ba wai kuskure bane idan ilimin ka bai kai ba kai kokari ka samu littafin da suke bayanin wannan to wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje wallahu ta'ala alam to mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta wato kenan 126 a cikin littafin daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab aya ta 39 a cikin suratul nur malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an Allah yana bada labarin wato kafirai ne an gane ko misalin ayyukan kafirai da irin yadda suke tafiya ba wani amfani ko ko suna sa tsammanin za su samu amfanin su amma karshe sai su zo su iske wato ba haka bane Allah ya ce walladina kafaru a'maluhum kasarabin biqiya wato su kafirai ayyukan su kasarabin kamar kawalwan nuwa ce ko ko ruwan wawa in an ce kawalwan nuwa fasara ce ta zaure ruwan wawa shine kamar idan ana zafi zaka ga wani lokaci can gaba kamar akwai ruwa a saman kasa wani abu mai kama da ruwa to wannan ana kiran shi kawalwan nuwa to Allah ya kamanta ayyukan kafirai kasarabin kamar wato kawalwan nuwa ce biqiyatin an gane ko qi'a wato kamar a ce fako ko kuma a ce sahara an gane ko biqi'atin to qi'atin din nan ba'un din nan harful jarri ce an gane ko ba'un ce zarfiyya qi'atin kin shine wato ismu kin wato ayyukan kafirai kamar mutum ne wanda ke kallon abu irin lokacin zafi yana ganin kamar ruwa to sai Allah subhanahu wataala ce kasarabin biqi'atin hatta idza ja'ahu lokacin da shi mutumin ya zo ma shi wannan kawal wannan wakin wato sarab nan wato lam yajidhu shay'an sai ya zo iske ba komai to sai malam yace la yakhfa ma yasbiqu ila adh-dhihni fihi bai koyuwa ga mutum abin da yake gaugawa zuwa cikin kwakwalwa min anna dhamira fi qawli cewa dhamiri a cikin fadar Allah subhanahu wataala ja'ahu in yazo masa ya dullu ala shay'in mawjudin waqi'in alayhi almaji'u to ja'ahu din nan in yazo mishi ya dullu yana nuna ala shay'in akwai wani abu mawjudin wanda yake ya kasance waqi'in alayhi wanda samuwar ta abku ne akan shi dama maf'ulun bihi ai ma waqa alayhi alfi'lu wato ma waqa alaihi fi'lul fa'il wato waqi'un alaihi almaji'u wanda zowar ta afko akan shi tunda an kace idza ja'ahu in ya zo masa kinan zowar ta fada akan sa ta afko akan sa malai yace li anna wuqu'al li anna wuqu'al maji'i ala al'adami la yuqal malai yace domin zoma abinda al'adami abinda babu shi la yuqal ba a hankalta ma haka ba zai yiwa ba a ce babu abu kuma an zo mishi kinan tabbas akwai abin nan wa ma'lumun mala yace abu ne sananne anna sifata al-idafiyya ita sifa wadda anka danganta la tataqawwamu illa baina mutadayifaini baiwa wannan sifar ta hadu sai tsakanin abubuwa guda biyu nan malam yana magana ne wato malam mun san cewa malam babban malami ne a fage daban-daban da ilmin muka na addinin musulunci kuma hatta da ilmin muka na ilmul kalam da ilmul jadl malam ya nisa a cikin su da ilmin usulul fiqh malam dai a takaice bahar ne dai cikin fannoni daban-daban to in yana magana wani lokaci sai ka iske maganar sa in ba wanda yake iya hankalta ma irin yasan irin waɗannan mustalahat ba bai iya fahimta ma bai ake son a ce to amma nan da anka ce la ta taqawwamu taqawwama kamar abu ne asalin shi daga kimanta abu ne amma nan ta taqawwamu kamar tsayuwa ne ba a iya hankalta mata a wato hankalta ta illa bai da mutadayifaini sai an hada abubuwa guda biyu waɗanda anka danganta misali in nace kitabu littafi shi kenan littafi kawai zan fahimta babu wani abu in ce Allah Allah ai an san Allah shine ubangiji wanda ya cancanta abota masa akan cancanta to amma lokacin da na dauko kalima ta kitab da Allah ne hada lokacin da zan samu idafa kuma in samu ma'anar wannan abin da yake tsakankanin waɗannan kalmomin guda biyu domin idan kowace daga cikin waɗannan kalmomin tana matsayinta ba yadda za a yi mu samu wannan ma'ana to in muka ce kitabullahi littafin Allah bai yiwa a samu wanda ma'ana in ba haɗa waɗannan kalmomin guda biyu ba kenan wannan sifar ta dangantuwar littafi alkur'ani misali zuwa ga Allah bai yiwa ta haɗu sai in an haɗa waɗannan kalmomin guda biyu malam yace to fala yudraku ba za a fahimta wannan ma'ana ba wannan sifar ta dangantuwa illa bi idrakihima sai an fahimci waɗannan abubuwa guda biyu sai ka san ma'anar kalima ta kitabu ka san ma'anar kalima ta Allahu daban-daban in ka hada su to nan na kuma sifa ta dangantuwa za ta bayyana gare ka fala yuqalu wuju'a malam yace to fala yuqalu wuqu'ul maji'i ba za a iya hankalta ma zuwan wato wuqu'ul maji'i abkuwar zuwa bil fi'li haqiqanin nan bil fi'li aka ce ba da aiki ba ana nufin abin haqiqanin abu illa bi idraki fa'ilin sai an hankalta ma wanda ya aikata waqa minhu al-maji' wanda zuwa wato wato gare shi ne ya tabbata da gare shi zuwan ya tabbata wa qawluhu ta'ala da Allah ce lam yajidhu shay'an bai same shi wani abu ba ya dullu ala adami wujudi shay'in yaqaw alayhi al-maji' ya nuna kuma ba abinda an ka zo ma fi qawlihi ta'ala ja'ahu ya zo mishi to hudin nan ya nuna an zo lam yajidhu shay'an kuma babu komai to kenan kuma kamar kenan ba a zo din ba tunda ba a samu komai ba kenan kamar maganar wanda zai fahimci ta shiga kamar akwai kuskure cikin maganar Allah subhanahu wataala malam yace to wal jawabu an hadha amsa daga wannan min wajhaini malamai sun ba da amsa biyu malam yace zakarahuma ibnu jarir ibnu jarir at-tabari ya ambaci waɗannan amsoshin ko ya faɗe su fi tafsiri hadhihi al-aya a cikin tafsirin wannan aya an gane ko da haka yana da kyau danganta magana malamai suke cewa min barakatil qawl isnadihi ko idafatihi ila qa'ilihi yana daga cikin abin da zai sa magana ta yi albarka ka danganta ta zuwa ga wanda ya faɗi ta da yawa daga cikin ɗaliban ilimi musamman malamin da ba sa ƙaunar sa ko ba sa son sa sai su iske wata magana mai muhimmanci a cikin littafin sa ko ya faɗi ta ko a cikin darussan da yi na sauti ko abin da ya kamata sai su ɗauko magana su za su amfana da ita amma ba sa son a danganta ta zuwa ga wannan mutumin saboda suna ƙiyayya da shi to kaga sai da mutum magana ba ta da albarka in danganta magana zuwa ga malami kana cikin sauri ne babu lokaci ba laifi bane ko kuma maganganu ne da dama ka ciro daga gare shi ka faɗa sau ɗaya sau biyu sau uku ko ishara da kai zuwa ga ya faɗi wannan cikin wannan magana la la ba ko malamai sun faɗi wannan magana din to amma ya zama to kawai kai ka cire kamar magana taka ce to kaga wannan kamar wani nau'i ne na son girmama kanka da kuma kaskanta shi wanda Allah ya ba wannan fahimta in baka son ka amfana da magana ka bar masa ka dauko ta duk malamin da kake so kuma kai ka kirkira taka ka faɗa amma baka dauko maganar mutum mai muhimmanci wanda za a ga magana ce mai muhimmanci kwarai da gaske kuma ka ɓoye wanda ya faɗe ta domin yau da gobe ai ba kai kaɗai kake karatu ba ba kai kaɗai kake da littattafai ba Allah zai bayyana hakikanin gaskiya to kenan dan malam ya ce ibnu jarir tabari ya ce ba zai rage masa daraja ba ibnu jarir tabari ya faɗa ba ba ilimi wani ya karba ga wani ai asalin ilimi kenan qala yace to ibnu jarir tabari yace kenan malam yace qala ibnu jarir tabari yace fa in qala qa'ilun idan mai faɗa yace wa kaifa qila in ji ibnu jarir tabari ya akai aka ce hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an in yazo shi wanda yake zuwan wanda yake zo makawal wannan waye yana sa tsammanin ruwa ce ko mu ce ruwan wawa lam yajidhu shay'an bai same shi komi ba to fa in lam yakun sarabu shay'an in ko shi as-sarabu kawal wannuwa ko mu ce ruwan wawa abinda mutum yake gani daga nesa kamar ruwa ba ruwa ba an gane ko fa in lam yakun sarabu shay'an shi wannan kawal wannuwa in ba komi bace fa alama dakhalat al-ha'u fi qawlihi to akan min ni ha'un ta shiga cikin hatta idza ja'ahu har lokacin da ya zo mishi tunda shi in ba komi bane to menene aka zo ba tunda an ce hatta idza ja'ahu har lokacin da ya zo masa to in shi sarabukin ba komai bane kaka aka yi wannan malam yace qila zamu ce innahu shay'un yura min ba'idin shi wannan qawal wanwat innahu shi shay'un wani abu ne yura ana ganin sa min ba'idin daga nesa kadababi kamar wato hazo hazo in an ce hazo wato kamar abu ne wanda daga nesa za ku ga wani lokaci ana cewa hazo lokacin sanyi sai kaga kamar duhu ake yi amma ba duhu ne ake yi ba ko ko a ce hazo alamun girgije yana son yayi duhu duhu a sama sararin samariya shine ad-daba alladhi yura wato kamar wato hazo ne wanda ake gani kasifan wanda ya cunkushe shine kasif asalin kasif shine abin da yana da kauri amma kamar abin da ya cunkushe min ba'idin daga nesa wal haba'i an gane ko kamar kuma kamar yadda ake ganin wato kenan kal wa huwa kal haba'i ne kenan kamar da yace min ba'idin kal dababi wal haba'i wa kal haba'i kenan kamar wato kura wanda ake gani daga nesa fa idza qaruba minhu idan mutum ya kusanto dakka sai abin ya zamanto dakka in an ce asalin dakka shine nikewa ko ko dakka sai abin ya koma karami ta yadda ba za a iya ganin sa ba wa sara kal hawa sai ya koma kamar iska kenan can da kana ganin shi kamar ruwa amma in ka zo ba za ka ga ruwan ba saboda iska iska ne tare da ruwa dama su ruwan abu biyu iska biyu yake hada su ko abu biyu yake sinadari biyu yake hada su akwai hydrogen akwai oxygen kenan yanzu can da wancan lokaci akwai iska iska akwai ruwa tare da shi amma saboda abin ba su haɗu ba shi yasa bai narke ya koma ruwa ba ina fata ana fahimta ka to shi yasa ita ba kura za ka ganin ta daga nesa misali in ka zo daidai in take tsaye ga ba ka ganin ta ba wai babu ita bari amma yanzu ta koma karama shine ta zamanto wato karama shine dakka abu ya koma wato karami ina fata an fahimce ni to yace fi tafsiri tabari mai tahqiqin wannan littafi wajen dakka in ka duba wannan taba'a da take a hannuna ta kursi malika abdallah sai ya kawo number 1 kuma numero ɗin kenan ka duba kasan littafi tunda magana ba tashi bace amana ce ta ilmi kenan zai saka ta a can kasa tunda littafin ba nashi bane yace fi tafsirin tabari a cikin tafsirin tabari ya kawo abin nan صفحه صفحة 95 إن أنا مجلد نشاطر نيكو جزء نشاطر عفوا يكي توا رقة بالرائي أن قال يكو أنك تي رقة بالرائي يتشي تو دراؤن دي كينا رقة سي أبو يكوما رقيق أبو لي وندي واتو كرمي أن قال يكو أسلين رقيق شيني أبو مرة كوري وند بيدا كبري كينا وقد نبه عليه أيضا في طبعة المجمع أن قال يكو وقد نبه عليه أن يتنبيه akan wannan aidan kuma fi taba'atil majma a taba'ata majma an gane ko taba'ar da an kai ma nasar littafi wannan tunda akwai taba'a daban-daban akwai taba'o'i daban-daban akwai za ka malami ya littafi amma kuma ana taba'a daban-daban akwai taba'a ta mu'assasatul rajihi nan kuma na gasa taba'a ta al-majma ina ganin majma malik fahad da dai sauransu yana sun yi nuna cewa an yi tambihi akan malin ya ce wato wato dakka malam ya rubuta tun da ya ɗauko ya ce ga abin da ibnu jarir tabari ya ce an gane ko yake cewa kama zakara kuma ibnu jarir fi tafsiri hadhihi al-aya qala sai ya kawo alamatu tansis ma'ana kidan magana ibnu jarir tabari ce ya ɗauko to da ya kawo fa idza qaruba minhu dakka sai suka rubuta wato malam tun da ya ce ya ɗauko magana da lafazinta da malam ne yake magana ana iya cewa da ma'ana ne ya ɗauko to amma nan ya nuna cewa daga ibnu jarir tabari ya ɗauko ta kuma sai ya sa wato alama to kenan daga nan in kuskuren ne sai a ce to malam ya yi kuskuren rubutawa ne ina fata fahimci ko wajen rubutu ko kuma ya malam ya rubuta ma da ra'un ne amma saboda rubutun tana yawa ba a fahimta sai an kasa tsammanin dalun ya rubuta ko kuma a'a malam ya yi kuskure saboda shi dan adam ne kuma saboda ma'anarsa tana kusa domin daqiq shine abin da ya koma gari ko daqiq abin da ya koma karami kwarai raqqa daga raqiq ne shine abin da mara kauri wanda bai da kauri kuma raqqa shine abin da wato ya koma dan karami dan mitsitsi kuma rakka ana nufin wani lokaci ya yi tausayi rakka kalbuhu zuciyarsa ta karya ya ce to waƙad naƙala hadal mawdi waƙad nuƙila hadal mawdi min kitabina hada fi atwa bayan wato birra waƙad nuƙila hadal mawdi an ciro wannan wuri min kitabina a cikin littafin mu hada fi atwa bayan a cikin littafin atwa bayan an gane ko birra'i da ra'un kenan nakalin da an ka ɗauko daga cikin wani littafi bin ra'i da ra'un kina an da makasar cikin adwa'ul bayan da ra'un ne to ba a sani ba kuskuren inda an ka samu shi mallan lokacin ya rubuta adwa'ul bayan ya rubuta da ra'un da ya zo rubuta wannan littafi da fa'u ya hamil turab sai yan manta ya rubuta da dalon domin kuskure ne kuma kowa yana iya yin kuskure to wannan shi ne abin da ke son in ƙara da saboda irin waɗannan mulahazat abubuwa ne masu wato muhimmanci kwarai da gaske to sai mu dawo cikin littafin kuma har yanzu malam ya ce to wa qad yahtamilu kuma yana iya ɗaukan ma'ana an gane ko wa qad yahtamilu yana iya ɗaukan ma'ana an yakuna ma'anahu ma'anarsa an gane ko eh hatta idza jaa mawdi as-sara har lokacin da shi wato mutumin mai zowa wanda an ka buga misali da shi da ayyukan kafirai cewa sai sun zo su iske ba komai kina hatta idza jaa mawdi as-sarab shi mai tafiya wanda yake sa tsammanin wurin ruwa ne ba ruwa bane sai in ya zo ma wurin da akwai as-sarab wato kamar kawal wannuwa lam yajid as-sarab shay'an sai iske wannan kawal wannuwa ba komai bace faktafa bi dhikri as-sarabi an dhikri mawdihi kenan sai ya wadatu da ambaton as-sarab shi kawal wannuwa an dhikri mawdihi saboda ya faɗi wurinsa kenan maimakon ya ce sarab kin sai faɗi wurinsa shi kenan sai ba sai ya kawo domin an ce wurinsa kamar dai ana nufin wato shi din tun da anan yake ma'ana ya kamata a kawo wurin sarabukin sai aka kawo sarabukin amma saboda cikin fahimta mutum zai iya fahimta kamar da suke cewa lil amni min al labs saboda wata magana ya ana ta an san fahimta ba za ta samu matsala ba ba za a samu rikitarwa ba kawai sai a yi amfani a ciccire waɗansu kalmomi wanda kuma maudu'i ne mai faɗi cikin wato yarurruka ma na duniya cikin yaren larabci akwai bincike daban-daban kan wannan alhaffu hasfu wato shafe kalima shafe jumla shafe jumloli masu yawa kadiba cikin الإتقان في علوم القرآن لإمام السيوطي أباب الإيجاز والإطناب ككوما كما تكن وترسالة تمستس دا أكربوتا أكسر مصر أبنن مستس إن بنا القاهرة ني الحذف في أساليب اللغة العربية كما معلم سنا بياني كشي وراري دبن دبن مالي يتو انتهى منه بلفظه wagga magana ta kare da lafazin shi ibnu jarir tabari malin ya kawo da da lafazin shi kenan kaga shi yasa nace maka ya sa alamatu tawsis kenan gyaran da aka yi shi malam shi ya rubuta da darun kenan nan kuskure na amma can da aka rubuta da ra'un cikin adwa'ul bayan nan kuma wato babu matsala to sai malam ya ce wal wajhul awwal amma amsa ta farko nan malam mai littafi ya dawo shi na magana kenan Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin amsa ta farko kenan afharu indi ita ta fi zamantowa indi ita fitowa fili a fili a wajena an gane ko wa indahu da kuma shi wajen shi ibnu jarir tabari bi dalilin qawli yace to abin da yasa yace kuma wajen ibnu jarir tabari ita ta fi zama mafi kusa wa qad yahtamilu an yakuna ma'ana wa qad yahtamilu yana yiwa kaga qad tare da fi'ili mudari'i tana nuna yana yiwa in ce qad yakun tana yiwa ya kasance an yakuna ma'anahu duk da yake wadansu malamai sun ce tana iya zakkuwa da taqlil tana iya zakkuwa da takfir sai an hankalta masu yaki sannan qad ma al madi tufidu tahqiq wala tufidu tahqiq wasu sun ce la tufidu tahqiq domin in an ce ja'a muhammad muhammad ya zo tabbas ba wani shakka amma ka ce qad ja'a muhammad tabbas muhammad ya zo suka ce ba ta kara mai karfin komai wasu suka ce a'a ai ta'kidi a larabci yana kara tsawo ana iya kawo inna a kawo lamun a kawo kaza ai ta'kidi ma ana kara ta'kidinsa kenan sai zamanto tabbas shi fi'ili madi yana nuna abu ya afku kuma an ƙara mishi kaddan a ƙara nuna tabbatuwar afkuwarsa sai an karanta littafai kadiba cikin littafin misali dan bayar mughni labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala kenan dai a takaice wasu sun tafi cewa abu ne wanda ake gani daga nesa in an zo sai zamanto ya koma karami ta yadda ba za a ganin sa ba ko ku a ce a'a wato amsa ta biyu shine cewa sai in ya zo ma wurin da wannan kawal wanda suke sai ya iske shi wannan kawal wannan ba abu bane wanda yake shine yake nema ina fata an fahimce ni kenan abin da yake son ya gani din ba zai ganshi ba sai an ka ambaci sai an ka ambaci wato kawalwalwa amma ana nufin gurin da ita kawalwalwa take wannan shi ne abin da malam ya kawo a gurguje to sai yanzu za mu dawo a cikin littafin muna as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi domin ayat da za ta zo tana jerin ayoyin yanzu tunda muna bin jerin ayoyi ne tunda mun haɗa littattafai guda biyu da littafi guda ne sai mu bi jerin littafin amma yanzu da ke littafi biyu ne sai mu bi jerin ayoyin alkur'ani kamar yadda mun sha faɗar wannan to idan muka duba inda a mas'ala ta 743 za mu tashi 743 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shine ya halicci kowace dabba ya an ci dabba kullu ma yadubbu ala al-ard abin da ke tafiya akan kasa min ma'in daga ruwa duk da cewa wasu malamai sun ce a har cikin samai ana iya samun wato dabbobi don Allah ya ce min ayati khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba fihima da mai shi kuma zuwa ga samai da kasai duk da cewa sun ce a'a yana kuma ne zuwa ga kasai su kadai to amma an ka dibi zahirin lafazi zai kuma ne zuwa ga jinsin samai da kasai sai da manto dabbar da ke rayuwa ne a kasa ta sa dabbar da ke rayuwa a sama kuma don haka ba laifi tun da Allah ne ya bada labari mu mu isa mu ce ba a'a dan bida ce akwai dabba a wuri kaza san mai da kasa ai ba na mu bane mu kanmu ba mu da kanmu Allah ne ya yi mu dan haka irin wannan sai mutun ya hatara malam yace to wa ba'du dawabi sashen dabbobi laysa makhluqan min al-ma'i ba a halicce shi daga ruwa ba ka adam alaihi salam kamar annabi adam domin Allah ya faɗi cewa an halicci annabi adam daga ƙasa ne ko inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turab wala qata wala qata wala qati salih da kuma naqa taguwa ta annabi salih wa ghairihi ma da wani su akwai abubuwan da ai an faɗi ba daga wato abin da aka halicce su ba ba daga ruwa aka halicce su ba alhali ko dabbobi ne kuma suna tafiya bisa doron kasa nan ya kawo annabi adam don saboda dabba mun ci dukkan abin da yake tafiya akan kasa sabanin irin yadda in an ci dabba a al'urf kama a yaren larabci urfin su kama abin da yake da kofato ko abin da yake tafiya da kafafuwa guda hudu shi ake kira dabba nan ba da yaren mu na hausa an ce ba mutum dabba wani lokaci akwai uslubi na nuna cewa kamar mutumin bai da hankali ne ko kamar yana tasarruf yana yin ɗabi'o'i irin ɗabi'o'i na mutanen da busan ciwon kansu ba to kaga nan an ka ce dabba in an istilahi ne na yaren larabci tun da kana tafiya bisa doron kasa ai kai dabba ne to amma idan wani makiyin ka ne ce maka dabba kina akwai wani abu da yake nufi shi yasa sai a hankalta mu yake son ya ce a wani hali ne ya faɗa halin hushi ne wa ya faɗa ma masoyinsa ne ko makiyinsa ina fata an fice ni yasa ya faɗi wannan magana dan kaskantawa ko kure adon bayanin mas'ala ta ilimi dole sai mun yi hattara malam yace kullu zamu ce al muradu bi hadha al ma'u abinda ake nufi da wannan ruwa bi hadha al ma' الماء الذي هو أصل جميع المخلوقات شيني روا وندا أصل سا شيني أصل دكان هالتو وذلك أن الله تعالى سبدا وذلك ونن كما يكسن شيني أن الله تعالى الله سبحانه وتعالى خلق قبل خلق الإنسان يا هالتا كافين يا هالتا أدم جوهرة جوهرة واتو جوهري يعني أنت جوهري شيني سنادر عند أنك يا أبو ونظر إليها نظرة هيبة الله يكلي تكلو نباد صورو هيبة كنا أنت هابا يا هابو شيني نصورا أبو an gane ko yayi mata kallo wanda ta ji tsoro kenan fastahalat ma'an sai ta narki ta rikida ta koma ruwa fa khuliqa min dhalika al-ma'u jami'al mawjudat fa khuliqa sai an kalinta min dhalika al-ma' daga wannan ruwa jami'ul mawjudat dukkan abubuwan da Allah ya samar da su an gane ko kenan wannan jauhara din ce wa qad sabaqa mithlu hadha su'al fi qawlihi ta'ala wannan wannan tambaya ta taba gabata kenan a cikin fadar Allah subhanahu wataala waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy kenan a cikin suratul anbiya aya ta 30 malam ya taba bayanin wannan kenan dai ya sake maimaita shi na don dai wani lokacin maimaitawa tana yiwa yanzu wani ya saurari wancan darasin wani kuma tana yiwa bai saurari wancan darasin ba wannan ne zai to in ba a bada amsa ba kaga sai in bai da littafin kuma bai san yadda zai yi ba ko kuma ya tsaya cikin shakka ya da'i ya kamata a ce na samu amsar wannan tambayar da aka gabatar ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo to amma kuma a nan cewa haka ne Allah ya halicci jauhara ya mayar da ita wanda yana buƙatar dalili don irin maganganu ne waɗanda zaka iske babu aya malam bai kawo aya ba malam bai kawo hadisi ba akan cewa Allah ya halicci jauhari ne ya mayar da shi ruwa illa dai ijtihadat sai in an samu nasi tabbatacce waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a ba sai an faɗi wannan ba kulla dabbatin kowace dabba wadda Allah ya halitta daga ruwa daga ruwa ya halicce ta amun ne makhsus kullu yana nufin dukka amma na amun ne makhsus sai a fitar da waɗanda nasu ya fitar da su annabi adamu nasu ya tabbata karara da mi aka yi shi da ƙasa sai a fitar da shi daga wannan kullu domin babu ta'arud bainal am wal khas an gane ko na ƙata adam salih ita Allah bai wafa da abin da aka yi ta ba an dai ce ta fito daga cikin dutse ta fito daga cikin dutse amma ya aka aka halicce ta ina fata ana fahimta ta to duka irin waɗannan abubuwan suna bukata sai an samu nassi akan su cewa ga daga abin da Allah ya yi ta ina fata an fahimci cewa an fitar da ita daga cikin dutse ma daga cikin dutse aka halice ta dutsen shine mahaifinta kaza kaza wanda abubuwa suna bukata sai an samu dalili ingantacce ba haka zamu karba ba ko kuma wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma an halici ko ce dabba wato da ruwa ma'ana cikin kwaba halittarta an gane ko akwai alamun ruwa tunda annabi adam wannan kasar sai da an ka kwaba ta tunda an kwaba ta akwai ruwa ciki kinan yanzu wannan babu matsala ko ko khalaqa kullu dabbatin mimma Allah ya sanya ta hanyar da dabbobi suke haihuwa an gane ko mimma in ta ruwa ina fata ana fahimta ta mimma ta fuskar ruwa maniyi kenan dan adam yana da maniyi shanu suna da nasu nau'i na maniyi karnuka suna da nasu nau'i na maniyi mimma in ta wannan hanyar ce ake samun wato halitta wasiqa wadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan shi ma akwai shi ina fata ana fahimta ta to sannan kuma ko kuma wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halicci kowace dabba ba ta iya rayuwa sai da sai da ruwa shikenan magana ta rage ta kare ina fata an fahimci ni kaza dan adam bai iya rayuwa sai da ruwa kinan Allah ya halicci dabi'ar abu mai rai ne dole sai da ruwa zai yi kaga yanzu itace ma waɗanda ba tafiya suke yi ba ka diba cikin kar ilimin biology ko biology dole sai sun sai sun yi amfani da ruwa in babu ruwa shuke shuke sai su mutu shanu za su mutu dabbobin daji suna mutuwa shi yasa suke tashi daga wani yanki zuwa wani yanki a lokacin da suka ruwa sun musu karanci wasu ma su mutu akan hanya da abin da ya kama da haka dabbobi saura suna can cikin ƙasa in babu ruwa sai su yi amfani da ruwan da suke samu a can cikin karkashin ƙasa suna sha saboda ruwan koda bai isa su na Allah ya aje su in Allah ya sabkar da ruwa sai ka sun taso daga cikin ƙasa sun yi sama kuma suna amfani da ruwan da ke nan almuhimmu dai wannan bayanai ne wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya fahimce su kada a zo a yi azarbaɓiya ko a yi gaggawa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 744 malin ya ce fa in ƙila idan an ka ce idan kana jawabu idan amsa ta kasance haza ita ce wannan amsa ya ce tufa ma fa'idu taksisu dabbati bi zikiri to menene amfani in mun ce Allah ya halicci ƙasa ya halicci abubuwa ne daga ruwa wannan jauhari sinadari da ya halitta ba a faɗi ko ne sinadari ba ne sai Allah ya kalle shi sai koma kamar ruwa to kenan in komai daga ruwa aka halicce shi an gane ko dukkan halittu da kamar nan sun ce jami'ul makhluqat sun kawo fa khuliqa min dhalika al-ma'u an gane ko jami'ul mawjudat an halitta dukkan abubuwa to kenan ko in an ce komai daga ruwa karice shi to shine malai ce fa ma fa'idatu takhsisi dabbati bizikri menene amfanin a kebance ita dabba an gane ko ya kamata a ce wallahu khalaqa kulli shay'in min ba aw takhsis ash-shay'i al-hayy ko ko a kebance abin da yake na da rayuwa ina fata an fahimce don ya ce waje anna min al-ma'i kulli shay'in hayyin a can cikin suratul anbiya in nan yayi bayani yake nufi yace kunna zamu ce inna ma khassa dabbata bi dhikri abinda yasa Allah ya kebance dabba da ambato li anna al qudrata fihi azhar domin qudrar Allah ta fi bayyana ne ga mai kallo wato ga abinda yake dabba ne wa ajabu kuma nan yafi ajabu minha fil jamadi wa ghairihi kenan kudura ta Allah ta fi bayyana azhar wa ajabu ita ta fi ban mamaki ta fi fitowa a fili kuma ita ta fi wato ban mamaki minha daga gare ta ƙuduran nan kenan fil jamadi ta fi bayyana ne ƙudurat kuma ta fi ban mamaki ne a cikin halittu minha fil jamadi daga kasancewarta a cikin wato aljamad wato abin da ke daskararren abu kama a ce abin da baya motsi wa ghairuhu da wani sa kenan mai mai rayuwa shine ƙudura ta bayyana gare shi domin yanzu misali dutsi wuri guda yake kaga kai baka hankalta mishi duk da yake ba mu cewa dutsi bai da rayuwa shi Allah subhanahu wataala ya san duk yadda abubuwa suke tafiya da rayuwarsa da maganar su amma mu a hankali mu sai mu ce dutsi bai da rai amma sai mu ce misali wato misali dan tunkiya yana da rai to kaga kudura ta an halicce shi yana tafiya ya dawo kuma kana iya cin dabba misali ka yanka ta ka ci amma ba za ka iya cin dutse ba misali sai a ce to kudura ta fi bayyana a nan kamar misali yan an hankalta ma wannan shi yasa sai aka keɓance ta da ambato ko kuma a ita dabba ita muke rayuwa da ita sauran halittun din labarin su muke ji waɗansu ma ba mu gani su ba kuma abinda ba mu gani ba ko abinda ba ma gani cikin halitta Allah ai yafi yawa to shi yasa malam yace to shi yasa aka keɓance ta an ka ce kullu dabbatin ba a ce kullu shay'in ba malam yace to mas'ala ta gaba mas'ala ta 440 745 fa in qila idan an ka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce fa minhum man yamshi ala batnihi da yace wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma Allah shi halicci ko wace dabba wato mimma in daga ruwa sai ce fa minhum man yamshi ala batnihi daga cikin dabbobin nan akwai wanda yake tafiya akan cikin cikin sa kina yake jan ciki an gane ko kuma ce yake rarrafe an gane ko kamar maciji shi yana jan cikin sani wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minhum man yamshi ala arba daga cikin su akwai wanda yake tafiya akan hudu kafafuwa guda hudu an gane ko wa hiya mimma la ya'qil kuma su waɗannan abubuwan da man yamshi ala batnihi da man yamshi ala arba tunda bai kawo fa minhum man yamshi ala rijlaini ba tunda rijlaini dan adam yana tafiya da kafafuwa guda biyu kenan nan babu matsala ko da mun ce dan adam yana tafiya an samu su dabbobi su ma suna tafiya da kafafuwa guda biyu ba matsala saboda nan an rinja da jalibin dan adam ne to amma can man yamshi ala batnihi ba samu dan adam wanda ga al'adar dan adam bai tafiya yana jan cikin sa sai dai jinjiri shi kuma wannan wani hali ne wanda lokaci ne zai kare shi sannan man yamshi ala arba ba samu dan adam wanda yake tafiya akan kafafuwa guda sai mu ce jinjiri yana rarrafe shi ma wannan wani hali ne wanda ba shi ne asalin tafiyarsa ba zai tashi ya biki yace to kulna to ga ka'idar larabci ya kamata a kawo ma kenan tunda abinda bai da hankali ma ake kawo shi kulna za mu ce lamma kana ismu dabbati lokacin da sunan dabba ya tanawalu al-mumayyiz yana shafar an gane ko al-mumayyiz wanda yake da hankali domin tamyiz na at-tamyiz al-aqli wanda yake da hankali yake bambanta abubuwa an gane ko يتناول الممي... يتناول المميز وغيره ده وننسى يتي تو غلب المميز غلب المميز على غيره sai Allah ya rinja yadda almumayyiz wanda yake iya dake da hankali akan waninsa fa ajra alaihi lafzuhu sai ya gudanar masa da lafazinsa domin nan tunda Allah ya subhanahu ta'ala ya sun nau'in bayanin dabbobi ne to tunda yace wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini tunda Allah ya faɗi man yamshi ala rijlaini wanda yake tafiya akan kafafuwa guda biyu to sai ya rinjayar da janibin wannan akan sauran masu tahiya ala batnihi da kuma ala arba'a wannan shine abin da malam yake son ya ce ko ko yace yace a'a abin da ake son a ce man yamshi ala batnihi duk da yake dan adam baya tafiya akan cikin sa ba yana jan cikin sa ba amma lokacin da yake karami kafin ya fara iya tafiya yana jan cikin sa to sai an karin jayar da jaribin sa akan sauran wato dabbobin sannan kuma man yamshi ala arba yana tafiya akan kafafuwa guda hudu sashen da adam yana tafiya yana rarrafe an gare ko to a lokacin da yake rarrafe nan akan hudu yake tafiya kafin ya tashi sai an karin jayar da wato janibin sa tunda duk wanda lokacin da yana matsayin a matsayin dabba waɗansu malamai sun tafi cewa wato sun tafi akan haka ina fata an fahimci ne amma dai abin da fito a fili tunda an ce manyan shi an kawo manyan shi ala batni manyan shi ala rijlaini manyan shi ala arba to tunda rijlai da dan adam ne sai an karin jayar da shi duka sai an kai amfani da dabiri nasu gaba daya an gane ko na dan adam din sai an ka dauka aka daura masa auren din an kai taglibi nan at-taglib ba cikin kalmar yake ba at-taghlib fil isti'mal saboda an yi amfani da na wannan to sai aka dauke shi aka dora maka wanne daga cikin su wannan shine abinda wato zamu iya fahimta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 746 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace man yamshi ala batnihi wanda yake tafiya akan cikin sa daga cikin dabbobi tun da ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin dabbobi akwai da ke jan ciki wa zalika inna ma yusamma zahfan la mashiya mala yace to a larabci wanda yake jan ciki ana kiran shi zahfan mai tafiya ne yana jan ciki kamar rarrafe kenan a larabci an gane ko eh an gane ko kuma ana kiran shi habwan kamar yadda yazo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da mutane sun san abin da ke cikin abin nan la atawha wa habwan sallolin da abin da mutane su san fa'idar da ke cikin wato sallar asuba da abin da sun zo musu walau habwan ko da suna rarrafe ne to zahfan dai suna rarrafe la mashiyan rarrafe daban tafiya daban wala yusamma mashiyan illa ma kana bil qawaimi ba a kiran abu tafiya sai in ya zama tunan da al qawaim kafafuwa waɗanda ake tafiya akan su ina fata an fahimce ni kiran ka tsayu akan wato gaban da ake tafiya akan su alqawaim jam'i ne na alqaima alqaima mai tsayuwa kinan gabar da ke tsayuwa an gane ko ina fata an fahimce ni yawwa yace kulna zamu ci huwa majazun wato kalma ce wadda an yi majazi abinda wadansu malamai ba su yarda da shi ba musamman cikin babi na aqida a ce majazi sai dai a ce uslubun min asalibil lughati al-arabiyya wani uslubi ne daga cikin uslubin yaren larabci bi tariqil mushabaha an hankalta ba kamance ce ne kina sai mutu kamar isti'ara ce an ka hankalta ba in an ce isti'ara tashbihi ne wanda an shafe ɗaya daga cikin wato tarafaihi wai ma'ana kalma an ɗauko ta ne an yi amfani da ita shine isti'ara aro malam yace malam bahaushe ce aro da dama aron nan daga al'ariya ne larabci ne aka ɗauko ma'ana wai abinda ake son a ce an ɗauki kalima ta wato tafiya an gane ko an areta an ɗora ta wato wurin rarrafe an gane ko yin rarrafe kama yi ƙaru kamar yadda ake cewa masha haza al'amur wannan al'amari ya tafi to ai al'amari ya riga ya wuce amma ai ba a ganin lokacin da shi al'amari yake tafiya fulanun la ya tamasha lahu amrun kuma laraba suna cewa fulanun wani wa fulanun kenan akwai wawan wa fulanun wani kenan ana magana wani la ya tamasha lahu amrun ba al'amarin da nashi yake tafiya kenan kamar rikitaccen mutum ne wanda ba a iya wata mu'amala da shi ko kuma a'a al'amuran shi al'amura ne wato waɗanda suke duk sun tsaya cak saboda al'amura sun lalace Allah kai mun tsari wa fulanun mashil hal wani halin shi yana tafiya mashil hal an gane ko wato halin shi yana tafiya ma'ana harkokinsa suna tafiya ake nufi to kaga ai ba gani yadda harkoki suke tafiya kina sai an kai aron wannan kalima aka dora ta a wannan wurin ina fata an fahimce duk da yake kuma yana yiwa ita kan cirar rafin sai ayi amfani da shi wajen tafiya Allah subhanahu wataala a cikin suratu al-anfal yake cewa يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا كونك إيماني إذا كنت كاتو كافرين زحفا kaga ba ana nufin suna tafiya suna rarrafe fa duk da ke cikin dubarar yaki ko mu ce dabarar yaki akwai tafiya ana rarrafe akwai saka wato fuska wani abu wanda ba za a gane ta ba misali suna shafa wadansu abubuwa wanda ba za a iya tantance su ba kuma suna yin rarrafe wani lokaci sannan kuma suna ɗaukar icci su rinka tafiya da shi cikin dare ko ko da rana kada a gane kamar mutane ne suke tafiya sannan suna cika buhu da ƙasa wadda ko an halba harsashi inda na karɓar bindiga ne baya shiga da sauran dai dabaru na yaki waɗanda duk ana iya bincike wato kansu to almuhimmu da sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfa idan kun kaɗu da kafirai zahfan kuna tafiya kuna rarrafe an gane ko to ai ba rarrafe suke yi wajen yaki a nan nan lokacin da za a gwabzawa ne to nan ya rarrafe in kuna tafiya saboda malamai suka ce na an yi amfani da kalma ta azhafu wurin almashi dalili wanda in za a yi yaki wanda za a kabra runduna ta ga runduna to ba kai tsaye ne ake shiga ba ana tafiya ne sannu sannu sannu sannu kafin a yi kusanto juna sai a shiga juna to ka'ida rarrafe galibi tafiya ce wadda take babu gaugawa cikin ta an gane ko to shi an ka kamanta shi kamar tafiya ce sannu sannu amma rarrafe aka ce amma tafiya sannu sannu ake nufi nan ko sai aka ce manyan shi ala batni wanda yake tafiya alhali ko ba tafiya yake yi ba rarrafe yake yi amma sai an ka dauki wannan kalma aka dora a wurin wata wannan shi ne abin da zamu iya cewa wallahu ta'ala a'lam to eh mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 700 kinan eh kafin mu je wannan mas'ala afwan wannan kafin mu shiga cikin wannan mas'ala ta 747 inda yace wa minhum fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba daga cikin dabbobi akwai wanda yake tafiya akan wato hudu kenan to sai Allah subhanahu wataala ce yakhluqu Allahu ma yasha an gane ko Allah yana halitta abin da ya ga dama karshen wannan kamar in mun ci gaba da karanta wannan aya a cikin suratu fatir kuma sai Allah ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'il lil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fil khalqi ma yasha kaga alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatir samawati wal ard dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah fatir samawati wal ard wanda yake shi ya kaji halittar sammai da kasai ja'ilil mala'ikati rusula yana sanya mala'iku su zamanto manzanninsa waɗanda ke tu'uwa da sako kenan ba wai su zuwa ga mutane ba su zo zuwa ga annabawa su kai sako uli ajnihatin suna da waɗanda suna da ma'abuta kenan ajniha fikafikai masna bibbiyu wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hudu hudu kenan akwai masu fikafikai biyu biyu akwai masu hudu hudu akwai masu wato uku uku to can cikin suratul fatir sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara wacin halitta abin da ya ga dama nan ko sai ce cikin suratul nur yakhluqu Allah ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama to shikenan wannan an riga an zo an kai karshe to amma nan me yake nunawa kudra ta Allah da ya ce man yamshi ala batnihi wanda yake rarrafe yake jan cikin sa kenan wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai wanda yake tafiya akan kafafa guda biyu wa minhum man yamshi ala arba'a akwai wanda yake tafiya akan hudu sai ce ya halku Allah ma sha dan ba wai an kai karshe ba ba iya dabbobin da Allah ya ba a'a yazidu fil khalqi ma yasha an gane ko ya halku Allah ma sha afwan Allah ya halitta abin da ga dama kenan in ya ga dama akwai dabbar da zai yin ta tana da kafa daya in ya ga dama ya yi fiye da hudu ko biyar ko shidda nan yi ma'ana ya zama to am misali nan aka baka na cewa man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda yake jin cikin sa akwai wanda yake tafiya da kafafuwa guda biyu akwai wanda yake tafiya da kafafuwa guda hudu amma yakhluqu Allahu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama umumi na in ya ga dama sai ya dabba mai kafa dubu sansare kaga ma'ana sai ta zama to amma sanan ne inda yace yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara cikin halittar din su mala'iku masu fifikin nan masna wa thulatha wa ruba'a biyana ma iya yin ƙasa ga haka tun da masana biyu yana iya mai mala'iki mai fifike ɗaya sannan yana iya mala'iki mai fifike fiye da uku ɗin ko hudu ɗin koma abin da ya ga dama shi yasa sai kawo ma ya sha'u saboda ma'anar ta shafi komai da komai wannan yana daga cikin ijazi na alƙur'ani ya faɗi kalimar da da za a tsaya har duniya ta tashi ba za a iya lissafa ma'anar ta ba misali kalar Allah ya ce yazidu fi khalqi ma yasha Allah yana kara halittar da cikin yana halitta abin da ya ga dama duk halittar da zamu gani da nan har ai kiyama duk yazidu fi khalqi ma yasha ne ko ya khalqu Allah ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama duk binciken da za a yi har kiyama ta tsayu har kiyama ta tsayu duk dabbar da zamu gani duk tana cikin ya khalqu Allah ma yasha wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana halitta abin da ba kwa sani ba ko da mun ce na'urorin da za a samu a yanzu ba Allah halicce su ba shi ya bada ilimin da an halicce su kamar inda yace wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun mutunta ‘yan adam mun mutunta su mun darajata su sannan kuma wa hamallahu mun ɗauke su fil barri a cikin sarari wal bahar fil barri a cikin tudu ma'ana bisa bisa ƙasa kenan bisa doron ƙasa wal bahar da kuma bisa teku ruwa kenan a to Allah ne yake ɗauke da mutane a akwai jirgin ruwa wa ya ba da ilimin Allah wa yake tafiyar da iskan da ke tafiya da jirgin sama da jirgin ƙasa Allah ne dan haka nan da aka ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana halitta abinda ba ku sani ba kina Allah ko yana iya halitta sa to wannan shi ne kenan sai mu fahimci cikin alqur'ani akwai abin da bincike banda Allah ba wanda sai iya fashi Allah ce dabbobi kuna da walakum fiha manafi kuna da amfani da kuka da dabbobi duk binciken da za a yi haƙƙiya ba ta tsayi kullum za a iya gane wani amfani na wata dabba shi kenan khalas magana ta ƙari ya shiga cikin almanafiya kalimomin qur'ani akwai wanda ba wanda ya san iya ma'anarsu sai Allah subhanahu wataala za ka dan bada misali ne kawai kai gaba iya gurgurun karatunka ko kuma iya abin da Allah sanar da kai mas'ala ta gaba kenan sai mas'ala ta 747 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa amara Allah ta'ala ya akai Allah ya umarni bil istidani ga neman izini lil atfali ga yara jinjire kina alladina lam yablughul hulum waɗanda ba su kai mafarki ba bi qawlihi ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala ce walladina lam yablughul hulum minkum an gane ku waɗanda ba su kai mafarki ba ay min al ahrar na daga al ahrar waɗanda suke ƴaƴa ba bayi ba domin shi bawa galibi yana shiga cikin gidan mai gidansa ba tare da sai ya nemi izini ba domin khadimi ne yana aiki ko kuma ba abin nan bane to to nan da yace an gane ko ya kawo su al'atfar alladhi lam yabghul hulm yace to kulna zamu ce huwa fil ma'ana amrun lil aba'i an gane ko su yaran waɗanda anka ce an umurce su an gane ko su yaran da anka ce an umurce su to ai shi yaro shari'a bata hau kansa ba walladhina lam yabghul hulm minkum an gane ko ko da mun ce ƴaƴan ku ne naku ko kuma yara kankara waɗanda ba su kai mafalki ba to ai ran mide ne umarnin wa aka yi mashi ya ce to kunna za mu ce huwa fil ma'ana ma'ana amrun lil aba'i iyaye maza an gane ko su ne an kai ma umarni wal ummahati da iyaye mata bi ta'dibil atfal su yi ma ƴaƴansu ladabtar da ƴaƴansu jinjire kinan wa tahdhibihim su tsarkake musu tarbiyyarsu la lil atfal ba su yana an kai ma umarni ba shine malaman usulul fiqh cikin mas'alar da suke fitarwa amrul amiri umarnin mai umarni Allah da ya umarci iyaye don saboda su yi mami su yi ma 'ya'yansu umarni domin su yaran su ba za a yi musu umarni ba wannan matsala ce da take da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma shin wanda ya umarni na shiga cikin umarninsa ko baya shiga nan sai cikin siyaki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara annabi Musa ya ce mutanensa Allah ya umarce ku ku yanka sanuwa to shi annabi Musa zai shiga ciki ba zai shiga ciki ba saboda siyaki ya shi ba zai shiga ba amma idan an ka ce Allah ya umarni ai umarnin Allah ya shafe kowa ina fata ana fahimta ta to amma kuma shi wanda an ka ba sakon bai shiga ciki sai akwai dalilin da ya nuna ya shiga ciki na fata an fahimci ne matsaloli ne masu faɗi kwarai da gaske cikin ilimin usulul fiqh da usulul tafsir dalibin ilimi zai bincike gare su misali irin wannan mas'ala an umurce mu wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umurci iyalinka da sallah amma cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce murru abna'akum bis salati li sab'i sinin wadribuhum alaiha li ashri sinin ko kuma au kama qala sallallahu alaihi wasallam ko kuma ru'abna akum bis salati li sab'in wa dribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin akwai dai riwayoyi daban-daban akwai riwaya ta Abu Dawud da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku umurci ƴaƴanku bis salati bi sallali sab'in suke shekara bakwai to kaga ai ƴaƴan an ka ce a umurta to Allah ne ya umurci su kuma yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha amma umurnin da aka yi kai aka yi ma don an ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku ku kai imani ku kiyaye kawunan ku da kawunan ku da kuma iyalin ku daga wuta kenan umurnin da ya hare su kai aka yi ma domin in kai sakaci da tarbiyyar su kai Allah zai tambaya ba shi yaron ba sai ka ce to ai shi shekara bakwai bai kai masa magana ba ina fata ana fahimta da sannan kuma shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wadribuhum alaiha wa hum abda'u ashrin ko li ashri sinin ku buge su sun kai shekara goma ba sa yin sallah kaga ashe ba wai ana bugu bane wanda za a halakar da yaro darban ne ghairu mubarrih kamar da shari'a take umarni a wurare daban-daban wanda ba zai cutar da shi ba amma na ladabtarwa ne wa farriqu bainahum fil madaji' ko rarraba a tsakankanin su fil madaji' a wurin kwanciya to shin da sab'i sinin za a rarrabe in sun kai shekara bakwai a rarraba mata da mata ko ko li ashri sinin zai koma ne zuwa ga ashri sinin ko ko wa farriqu bainahum bil madaji idan suka yi kusan balaga ba shekara bakwai ba ko goma duk malamai sun bayani sun ce wa farriqu innan ya kashi mutlaq in kaga dama kai taqidin shi da sab'i sinin in kaga dama kai taqidin shi da ashir sinin in kaga dama kai taqidin shi da in sun yi kusa balaga ko ko in kaga dama ka ce wa farriqu bainahum fil madaji tun suna yara kankana ba ko rarraba tsakankanin su tashi da wannan tarbiyya duk akwai maganganu da malamai to yana da kyau idan ɗalibin ilimi iri na ya ji wata magana ta malamai ya rinka bincike ya ji maganganun malamai ya san dalilan su kafin ya nuna abu kaza haka ne ko ba haka bane saboda galibi wani lokaci wasu suna saurin su yi gaggawar ƙaryatar da maganar da basu santa ba alhali ko tana yiwa akwai dalilai karkashin wannan matsala masu yawa wallahu ta'ala alam to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya karatu yayi muna halinsa nan ya kamata mu dakanta sai a darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kuma ya ba mu iko da dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da yaka abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته